rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari mutum ne bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba ɗalibi ne wannan mai neman a shiryar da shi zai hau kan hanya ba tare da matsala ba kun gano wannan da kyau ku mutum na hudu shine ba rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari shi bai sani ba amma kowa bai san bai sani ba zai shiga cikin gonan malamai ta hayaniya suna je suna mai dariya ya ce fa za ka shaitanu wannan shaitani ne fashi ta nebuhu kowanne falfala ya tsere ba shi waje kun gano wannan da kyau ku bai fa sani ba kuma shi bai yadda bai sani ba kun gano wannan da kyau ku kullum yana nuna cewa shi ya yi mai shi ya sani shi ya iya ba ma wanda ya kai shi sani da iyawa ya ce to wannan shaitan ne ku ta kanku to abin da ke jefa duniya cikin bala'i shine aljahal wa adamul ilmi waɗanda ke kirkiran waɗannan musibobi da bala'o'i da ke faruwa ayan kunji suna karanta alkur'ani ai suna karanta hadisi ai amma still ba su da ilimi ai kun gano wannan ke ko still ba ilimi ne suke faɗi ba to kenan kin dauke su a wani aji zaki aje su daga cikin azuzuwan guda hudu ajin farko aji na biyu aji na uku aji na ina aji na hudu to wannan shi ke kawo fitintunin duniya baki ɗaya da ake ciki a yau mala yake cewa ya kunul insan inda hu imanu za ku yi samu mutum yana da imani walakin laisa inda hu ilmun amma ko bai da me bai da ilimi amma imani ya ƙoshi da shi mutumin kirki ne mai wasa da tsallin jam'i mutum ne mai gaskiya mai alkawari mai amana yana da amana yana da imani yana da alkawari yana da mutunci yana da zumunci yana da komi amma laisa laho ilmun bai da ilimi ya karawa hadisan auyattala ala aya zai je karanta hadisi ko ya binciki wata aya aw yasma'a kalaman ko ya ji maganan da wani zai yi wala yadari ma huwa mafhumuhu amma sai kasa gano asalin abin da ma hadisin ko ayan suke magana akai wala ma'anahu kuma bai gano ma'anan hakikanin abin da ayan ke nufi ba wa yas'alu man huwa ajhalu minhu in ya tashi neman abin nan bayani sai je tambayi wanda ya fi shi ma jahilci famin a'azami ma yuqun nasa fil bala' wannan shine bala'i mafi girma da yake ingiza mutane cikin bala'o'i da suke ciki a yau shine aljahalu wa qillatul ilm yanzu wannan bai da ilimi amma yana da imani ya ga wani abin da yake neman a mai bayani ya je ya samu wanda yake da ɗan ilimi sama sama ya tambaye shi ya kuma jefa cikin wata musifar to shine abin da fa ya saka mutane cikin bala'i yanzu a ko ina a duniya an gane kuma za mu karanta dai annabi ne ke ce mu ya ce hatta izalam yubka aliman har sai sanda za a rasa malami ittakhadha nasu ru'usan juhala yan sanda malam Jafar ya mutu Allah kaɗai san malaman da suka tashi a Kano da fa ba san su da malanta ba fam kawai sai aka je su da malanta suka ta fatoyi iri iri iri suka hautsu na garin abin da ya faru da malam albani fa kenan yana mutuwa kawai sai ka ji ko ida kawai kowane malami shi ma ya tashi shi ma malami ne bam kawai shi kenan shine hatta izalim yubka aliman ana rasa malami ittakhadha nasu ru'usan juhala kawai sai mutane kowanne sai wa wurdan malamin shi kawai ai ta masu tambayoyi suna bada fatawa su bata kuma su su batar ai kun zauna hadisin ko halin majara Allah shi kyauta wa kasatu zunubi wal ma'asi abu na biyu shine yawaita zunubai da laifuffuka wa kasratu intihakil maharim da kuma keta alfarma na masu alfarma da cin amana da wulakanta masu daraja ya kula bukhari wa muslim fi sahihaihima al-imam al-bukhari da al-imam muslim a cikin ingantattun littattafansu suka rawaito hadisi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga sahabi abu musa al'ash'ari allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna bai ne dai sa'a ayyaman ana dab da kiyama za ta tsaya to mutane za su tsinci kansu a cikin wasu kwanuka yanzu rufi hal jahal wanda jahilci zai saukai mamaye ko'ina wa yi rufa'u fi hal ilm allah maɗaukin sarki sai ɗauki ilimi daga mutane wa yaksirul haraj sai kashe-kashe sai yi yawa ƙalu sabi suka ce mal haraj me kuma alharaj ya rasulallah ƙala sai annabi ya ce alkatlu kisan kai ko'ina a ta kisan kai a ta kisan kai da za ki samu wanda ya kisan kai ki tambaye shi kai wai mai sa kai kisan kan annabi ya ce wallahi bai ma sani ba inda za ta da wanda aka kashe a ce kai laifin mai kaimawa ne kashe ka wallahi bai ma sani ba abin da ake yawo da shi yanzu a waya cewa an kama waɗanda suka kai harin jos da zaria suke faɗi da bakinsu ni naji a irin bayanan da suka yi wanda suka je kaiwa maharinsa kashe shi sani ya hajjingir wala ba su masan shi ba in ka tambaye su ba san ma laifin da yi musu suka je kashe shi ba kuma sun faɗa kudin da aka ba su shine naira 500 suka kashe sama da mutum 100 daga jos zuwa nan zaria sama da mutum 100 suka kashe akan naira 500 kuma wannan shine jihadi ka jefa bom a coci ka jefa bom a masallaci kenan in mutum ya bar masallaci ya je coci bai tsira ba in ya bar coci ya zo masallaci bai tsira ba ya tafi tasha yana son zai tsere ya garin ka bi shi ka jefa mai bom din a tasha ya tafi makaranta ka bi shi ka jefa mai ya zauna a gida ka bi shi ka yanka shi me kake son yayi kai kuma baka faɗi me kake son yayi ba yanda zai kubuta daga kisanka me kake son yayi yanzu wani abin da yake faruwa alamun tashin kiyama ne ko ba shi ba ne to duk wanda ya siffanta da aikin alamun tashin alkiyama wannan sharri ne kun gano wannan da kyau ko? Allah shi kyauta wa an anasin radiyallahu anhu an ruwaito wannan hadisi daga sayyidina anas Allah ya kara mashi yarda wal hadisi fi mushkatil masabih fi mushkatil masabih hadisin ya cikin mushkatil masabih ya kula anas anas yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ce naji annabi yana cewa inna min ashratis sa'a yana daga cikin alamomi da za su bayyana a gane cewa kiyama tana dab da tsayawa ay yurfa al ilm shine za dauke ilimi za dauke ilimi sai a bar mutane da karatu kai ta jan muku bakin larabci kawai na fassarawa sai mutum ya riga muku abin nan bayani daga zuciyar shi kun gano muna fahimtar kaza wannan yana nuni zuwa kaza kun gano wannan da kyau ku wannan bayani ne daga zuciya ba za a ɗauko fasarar salaf a fasara ƙetare ba to jahilci ya riga ya gama bayyana kenan da surorin shi an ɗauke ilimi an bar mutane da karatu kan Allah shi kyauta wani ani bil ilimi abin da muke nufi da ilimi shine ilmul kitabi was sunna za a dauke ilimin alkur'ani da sunna za ku ji malamai su dauki aya suna fassara ta amma ba su iya cire ilimin da ke cikin ayan ba su iyawa sam yanzu wannan aya ne kwaya ɗaya tun jiya muke fassara ta mun ɗibo bayanai daga Allah bayanai daga annabi bayanai daga malam har yau fa kokari ake a fassara wa annas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ban ma kai a ashiraɗin sa'a ɗin kafin mu shiga cikin sa'a ɗin mu ma jin me ake nufi da sa'a tukuna ana buga mutum misali da abubuwan da zai ji ya gane tukun ga waɗannan abubuwan dole ne mutane in ilimi suke nema su je inda ilimi yake in kuma karatu suke nema da hayaniya su je inda karatu da hayaniya yake shi yasa ne in a gida aka ce man za mu je neman karatu sai ce ku zauna gida za su je neman fitina kenan kun gano wannan da kyau ko sai dai za mu je neman mai ilimi sai duba inda za sun akwai ilimin in akwai sai ce aji in babu kuma sai ce mai ku zauna da dai irin wannan karatun da ya sauka a bisa tsarin addini duka gara mutum ya zauna yadda yake kawai sau da zai jefa kai cikin fitina ne ya je lahira ya shiga wata hankali kwanci Allah shi kyauta mala yake cewa al'ilmur shar'i abinda ake nufi da ilimin da Allah zai ɗauke shine ilimi na shari'a amma ilmul maddi amma ilimin boko la yurfa wannan ba ɗauke shi kun gani bal yazidu ilimin boko ma karuwa zai ta yi ilimin kimiyya ilimin binciko kaza karuwa zai shi Allah ba zai dauke wannan maso da shiriri ta ne kawai rayuwar duniya ne kawai duk wanda ya samu ilimin boko ya samu wannan ilimin ne don ya ci kasuwan duniya mil ticket ne kadai kun gano wannan da kyau ko ilimin addini shi yake cin kasuwan duniya da lahira da shi to shine Allah zai dauke an gani amma ilimin boko kullum za a kirkiri wani abin na fasaha da kimiyya a zamanin magabata da can idan malami ya tara jama'a da yawa to yadda ake in yana zaune a majalis yana magana sai kamar yadda matan da suke cikin masallacinsu sai a aji wata a can wasu suna nan koru da masallaci sai aji wasu a wajen waɗancan da suke baya masallaci wajen bishiyan can sai aji wani mutum a wajen wasu da suke gaban masallacin da sai aji wasu a wajen sai aji wani a tsakiyar masallaci idan malai ce haddasana muhammadun sai duk waɗannan sai ce ya koli sheikh haddasana muhammadun yanzu waɗancan su ne mai loudspeaker an sakuwan malam amma yanzu ana tafi ilimin kimiyya sai kawo wannan abin kwaya ɗaya ka sa yanzu duk inda aka yi magana yanzu an wadatu da mutum hudu su ansa yanzu wannan ansa kowan gaba dai sai me sai ansa ana nan yanzu an kirkiro abin da wannan ya girma ba amfani da shi yanzu me ake yi a dan wuya ake aje shaki ba ma san shi ba yanzu an ƙara ma ci gaba abin da ake zuwa da shi a aji ana ɗaukan sautin yana kawo ko ina ke ba ma za ki san inda yake ba kun gano wannan da ke ku ba ma za ki sani kuma yana wajen amma malami na magana sai ji ko ina ansa ko na dauka kuma in zaki duba ina speaker take da aka makala kaman wancan babu kuma ma ko ina zaki ji sautin yi daidai da ki yanzu ruqiyya ruqiyya da muka san ana yi ba zuwa ki a kama kan mutum ana karanta mai qur'ani ba eh to yanzu an kawo ci gaban zamani yanzu ana zuwa da case na ruqiyya ba malamin da zai je kama kan mutum yana karanta mai Kur'ani. ɗaki ne ake computerizing ɗin shi sai a ɗauki mara lafiya kawai sai a saka shi a ciki ana saka shi sai a rufe kawai kawai zai ji ƙur'ani ko ta ko'ina ta sama ta ƙasa ta dama ta hagu ta gaba ta baya kawai aljanin zai fito ya gama hayaniyan shi da hargowar shi da komi ta ƙare shi ya santa inda zai fita kawai in magani ne ake son za a ba mutumin an san yadda za a feso wani waje kawai ki wani hos kawai na ambaliyan maganin rukuya kawai in ana son maganin ya shanye ki ne ko shikenan kawai sai a cika wajen da ruwa da magungunan rukuyan kawai rufe ki ki shake koshi ki amanki ki gama a buɗe wani waje ruwan ya tafi kawai kun kuma masu yin hayaki ne kina zaune kawai sai da ke ji hayaki ko ta ko ina kawai ya turnike ki gaba ɗaya aljanin ya san yadda zai yanzu wannan ci gaba ne ana nan za a samu wani abin ci gaban da ke da kanki za ki sai abin kawai sai dai kawai ke sa shi kamar na ƙabi ya ta maki rukuya shi ne wa ya kalli kumala ta alamu na yi allah zai ta yi ne ilimin kimiyya ne da kyamarar da ake ɗaukan karu da ita in kun ganta ku to ta kusa girma a koro kura ana ana ragewa ana ragewa ana ragewa yanzu kalli yar wanda muke daukan katu da ita kuma daidai take da duk wata HD a duniya kun gane yanzu kun ga wannan yanzu tura sun yi wanda kuma ta fita yanzu za mu zo na wajen muna karatu ba za ki taba ganin wani mutum ya zo yana recording ba za a zauna kawai a gama tsab an kina fita waje sai a ce ga karatun yanzu ko ina akwai kyamarorin suna makalkale irin ki bai ma sanin su ba da kamar da ga an makala ta kina kallanta yanzu ba a ma inda take ba tana kawai tana tana recording kawai wasu na ɗaukan baya wasu na ɗaukan masallaci wasu na ɗaukan nan wasu ko'ina kuma duk suna harhaɗa abin a lokacin da ya kamata ana gama karatun sakon talatin ya yawa an murza kofi dubu za a fito ana sai da sha kofar masallaci ci gaban zamani ku gano wannan da kyau ku to wannan ilimin ku to zai ci gaba da me ya ka iya yi duk wanda yake son ya aika da wasiƙa ba rubuta wasiƙa ke kai post office a aika muke ba yanzu an samu ci gaban zamani sai ki je sai ki fax to fax sai mutum yana da mashin din fax din shine takardar da kika abin nan za a sa a gurza a tura kawai mutum na inda yake zai ga takardar exactly ta fito mashi ana nan ci gaba sai kawo email ana nan sai ga email yayi yawa yanzu abin da zaki aika yanzu a me zaki aika shi a wayan ke ne kina danna tap tap tap kawai sai ki tura ba waya ba dan sako ba komi wanda yake can kawai sai gani a wayan shi sai karanta kuma abin da kika rubuta a nan shine a can ba canji ba ci gaba bane in ana son a aika da hoto na bidiyo ko hoto ko kaza ba a da inda za a aika amma yanzu abubuwa sun yi sauki yanzu kina tura yanzu maganar da muke da zaki recording kina sawa cikin minti biyu chap kawai shikenan wanda yake ingila ko yake india ko yake bangon duniya yana bude whatsapp din shi sai me kawai sai downloading kawai shikenan sai ji maganar tsaf yanzu an tura mashi in hoton ne ganshi fas an tura mashi ci gaba ne ko ba ci gaba bane da idan za a tura abu waya cikin waya ba infrared ake amfani da shi ba a rika hadawa kasu wuce aka zo ake bluetooth haka ne yanzu ba flashi ake amfani da shi ba an yi wanda ma ya fi waɗannan da waya tangaraho ake amfani ana waya yanzu ba skype ake amfani da shi ba kina waya kina kallon wanda kike wayan da shi yana kallon ki live ana magana ana tattauna to kun ga irin wannan ilimi da duniya zai da waɗannan abubuwan ko to so ne za su ta ci gaba ne za a kirkiro abubuwan yanzu nan gaba za a yi abin da kawai idan idan ke kira sunan da yake son magana da ta kawai sai ki ci gaba da yi kawai tana can inda take kawai tana ji kun gano wannan da kyau ko misali sunan kawanki ta kuta in ka ce hajiya ta kuta ha sai ce na'am hajiya cika ciki sai ka ce ma sai ku ci gaba da magana kawai ba sai kin dalin wani abu shikenan kawai an ci gaba ne da sabon manzon Allah da me suke kayan sufurin su jakuna ne raƙuma ne alfadarai ne da sauransu ko ba su ne kayan sufurin ba Allah ce wa ya kalu kuma la ta'alamun aka zo aka yi keke aka yi tsula aka yi babur aka yi mota aka yi jirgin ƙasa aka yi jirgin sama da manya-manyan jirgin ruwa da su kumbu duk yanzu ba an yi su ba to wallahi yanzu mu ma qur'ani yana gaya mana wa ya kalu kuma la ta'alamun nan gaba za a yi wani abin da ba shi ba nan gaba wani takalmi ne za a yi wanda mutum ya burga haka ya burga ya burga kawai takalmin kawai sai tafi shi su wasu abin da za su yi ba ko keke za a yi arka yawo a sama ko ba burɗin mutum yana yawo a sama in ya zo ya ga gosulo kawai ya taɓa wani waje kawai sai ta yi sama kawai ya wuce ko ya kallo kuma lata alamuna yau da sabai za su da duniyar da su ga yadda muke yawo da motoci ko za su yi mamaki wallahi za su yi mamaki saboda a zamaninsu ba Allah ne ce wa ya khuluqu mala to ina son muku sharhin abubuwa na ilimin zamani to su wannan za su yi ta tafiya ne ba za a ɗauke su ba saboda su kayan cin kasuwan duniya ne in dai duniya na nan to ko za a ci cin kasuwan wannan amma kun ga ilimin addini to shine kada Allah zai ɗauki to shi sa ke marmaza ke koya daga wajen wanda suka iya kafin a waye gari a ce babu shi gano wannan da ke ku Allah ya samu dace yanzu da tv da kuke kallo ba black and white ba ne yanzu aka yi me da tv da aka yi ba mai doro ne a baya eh mai ciki ko shi ba ne to yanzu fa an yi plasma an yi waye gashi ne ko ba shi ba ne ana nan yanzu a duniya ma fa an wuce sa tv a gida wallah an wuce a bango ne kawai za a shara mutum kawai a sha ba kamar benti ne kawai shi ke kina za ki ɗauki remotin kawai kika ka ɗas kawai sai kama gani yanzu wannan kyamarar namu ai still ita ne kuma projectin kanta yanzu abin da muka yi yanzu muna gama muka dama mu harba shi a bango a kalla kuma za mu harba shi a bango ana ji ana kallo ana komi amma da ba sai an zo da projector daban an sa ba ana sa kyalle ana seti ana waye ana waye yanzu ba sai an yi wannan ba ci gaban zamani ne akwai lokacin da ake faɗin wata magana ana cewa ba zai yiwu ba ake ta rigima da kamfanonin satellite da waya na duniya china sanda ta ce a bata da japan a ba su daman abin nan ɗaukan noyin world cup na duniya cewa suka yi in aka ba su za su harba tauraron ɗan adam a sama wanda duk inda mutum yake a duniya in ya ɗauki farin kyalle kawai ya haka inda ya daidai da inda signal ɗin yake ko kawai rata ya zai kalli wasan live a duk inda yake a duniya ko ina ne kuma za su iya kuma kin ce ba haka bane yanzu gidan tv no ke kamawa da ba nta kadai muke kamawa ba amma yanzu kin sai kin gaji da tasha ko menene ba lmb da kika sa a sama yake kawo miki signal daga tauraron dan adam ba za su yi abin da kawai ana sa farin kyalle kuma zai yi ci gaba ne lokacin da aka so a mai da mutanen somaliya kiristoci suka ki kun san sanda yaƙi ya yaƙi a lokacin yaƙin su sayed bari da fara aidid da waye-waye shekara 20 da suka wuce ko 30 amerika da ingila zuwa suke suka kai masu taimako kawai sai aka saki wani knockout a sama mara ƙara kawai sai ga hoton yesu a sama a sararin samaniya live hoto lafiyayyen hoto ya bayyana to kun ji wanda yake bayyana a bango kenan dan an zan cewa in ya ya bayyana a bango to sai me amita ya riga shi bayyana ko bai riga shi ba da da ake zuwa sulma a me yake ganin amita karama ne wannan wannan sai a ce karama amitiya kenan Allah ya sa mu dace Allah ya sa to kun gane yanzu wannan ilimin ko Allah shiryar da mu to shine sai malai ya al-ilmul madi ya dulluka ala salahul jasad shi ilimi wannan na boko da ake koya to ilimi ne wanda yake gyara gangan jiki ma'ana yake gyara rayuwar mutum kawai na duniya walakin al-ilmu shar'i malai ya amma ilimin na ilimin shari'a ya dulluka ala salahur ruh shi abin da yake yana gyara ruhin dan adam ne wa anta insan bin ruhi la bil jasad shi dan adam ko dan adam ne na ruhi ba dan adam da jiki ba in jiki ne kafiri ma na da jiki irin naki ai mushriki ma na da shi dan bid'a ma na da shi azzalimi macuci duk ana da jiki ai haka ne amma al insanul kamil lafiyayyen dan adam na gaske shine ar ruhi idan ruhi ya gyaru to dan adam ya zama dan adam sosai in ruhi ya ɓaci dan adam ya rikice baki ɗayan shi jama'a kun fahimci wannan bayan da kyau eh to yanzu kenan mun fahimci ilimin da Allah zai dauke ilimin kimiyya ne ilimin zamani ne wani ilimi Allah zai dauke ilimin shari'a Allah zai dauke kenan in muna da hankali muna da wayo mai maza mu nemi wannan ilimin shari'a kafin me Allah kafin a dauke shi dan wallahi sai Allah ya dauke shi Allah ya sa mu dace misali yanzu irin ilimin da mutane suke fa'idantuwa da shi daga malan albani tsakani da Allah akwai sauran inda ake zuwa amfana da shi in akwai kice malan wane gaya mun to yanzu waɗanda suka rage ku ku nemi ilimi a wajensu kafin su ma a gama da su ina gaya muku yanzu dai waɗanda suka so su je su kashe malan sani a hajingir kenan duk wani malami da aka ga ya tsayi wajen shiryar da al'umma yana nuna masa hanyar Allah kokari ake sai an me sai an kashe shi dan mutane su zama ga su ga irin su dama an ce dauke ma ilimi da Allah zai ba ilimin ne Allah zai dauke a nime shi a rasa ba sai ce me bi mautil ulama malaman ne za su yi ta mutuwa a kashe wani a bata sunan wani a zagi wani ci mutuncin wani sai a waye gari dalibi ne fa jahili ba zai iya komai ba buduk ya je zauna yana zagin malami saboda an cire mai ganin mutuncin wannan malamin kaf yanzu wanda zai je yana zagin malamin da zaki ba shi fara takarda kaman wannan ce da Allah ga inda ake binciken je kai binciken ka rubuta kaman wannan zai iya da ma zai ce malam wani bai kyauta ba dan kazan uba ne malamin duk ya gama amma da aka ce rubuta wannan ba ma rubuta ba karanta daidai ba zai iya karanta daidai ma ba zai iya amma an cire mai son malamin da ganin darajar malamin da kawami bai ganin mutuncin shi sau da tsaban san rai wannan biyan rikicin alamun tashin alkiyama gani an mai da ɗaliban ilimi wayan sun zama 'yan siyasa abin da nake nufi da 'yan siyasa waɗannan ne masu goyon bayanmu cin da ba mu goyon bayan wancan fatin to ku ta zagi ku ta cin mutunci ku bi gida-gida kuna kaza ku je kaza ku je kaza kuna sharri kuna ƙage Allah kowa ya daka ta rawan kanshi in ba haka ba ko sai kin rasa turmin daka naki wanda kike zagi karshen ta ya taka wani mai tidin da ke baki taka wajen ba har yanzu kaman sama ne bin usman yake cewa duk wanda yace zai mata kaki sai dai ya bata fuskan shi wallahi malami na gaba ya gaba wallahi na baya sai tsintan hula ku gano wannan da kyau ku an wuce wannan wajen an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ranar ba na ga mu kun je mun yi wa'azi a rigaci kun ba kai dalibi a nan polytechnic yanzu haka yana nan muna kato da shi kullun a nan da ya ji labari zan ji sai ya sheka gida ya je dauki maman shi da baban shi ya tafi da su da na je wa'azin ma da na je zan yi ni ban wa'azin ba wani ne kawai ya kira ya ban sha'awa ne ta sharhin kira'an kawai ne faɗi falalan ƙur'ani da malamai kawai muka cinye lokacin da tashi mahaifin da ya zo muka gaisa wallahi al'adim abin da ya kalla ikon Allah yanzu wannan matashi ne irin ɗan shi amma jiyin da maza da mata suka tarin ma wannan suna sauraron shi da malamai manya shi ake ta jira sai da aka jiran awa ɗaya da ribi ma ni ban je ba ana da tijan nan kawai sai fashe da kuka haka na jini bishi ina ba shi haƙuri ni ba wannan ne ma ya ban sha'awa ba shi wannan matashin ne ya ban sha'awa da ya ji za a yi wa'azi ya je ɗauki iyayen shi uwa da uba ya kai su don su amfana irin yadda shi ma yake amfana yanzu wannan mai mutuncin akwai wanda zai je ya same shi ya ziga shi ya sa ya je na zagin wani malami mahaifin ya ce na nasu yanzu ɗana da ke karatu a zari ya ce wallahi ba da matsala ya ce da hankali na bai kwanta ba amma da na zo na jiya kake ya ce wallahi na nutsu kawai sai fashe da kuka fitowa na yi a mota da na ga mahaifiyar na je ina gaishe ta hankalinta a tashe ita kanta godiya take godiya ya ce to mu kuma nan gashi ana ta zagin mu ga wasu kuma nema suke ma mu tashi mu koma wajensu zaman maka kenan ba gano wannan da kyau ku da mutanen maka su ke ban annabi ba wanda ya kai shi gaskiya amma san da ya zo da abin da ba sa so kuma suka ce ba wanda ya kai shi tsaya haka ne ala kakkiye da ya zama da ke a ciki karke da akwai zuriyan ki a ciki in ba haka ba na rantse da Allah ko kun dinga ce ba yake nan in ga wannan harkar da muka dauko na addini tsakanin da Allah muke ba abin da zai sami baya Allah sai dai gaba wallahi sai dai gaba sai na ba ku shawara dukkaninku ku zo mu haɗu mu duka mu ne za mu haɗu mu cincida addinin nan gaba haka ni ɗaya ba zan iya ba dole sai da ku amma in kike fitan kafa Allah ke za a bari a tasha jirgin ya riga ya kama hanya ya tabi jirgi kuma bai jiran kowa sai karke da baki a tasha ki zo mu tafi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce wa nahanu kullama iktarabna mina sa'a mala yace duk lokacin da muka kusaci kiyama ya qillul ilm to ilimi yana karanci wa yazharu al-jahl sai jahilci ta bayyana kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yanda annabi yace min ashrati sa'a yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an yarfa al-ilm cewa za a dauke ilimi wa an yaksaru al-jahl sai jahilci yayi yawa wa an ya ƙillar rijal sai maza su kaɗan wa an ta zidun nisa mata su yawa an ta san mauna ko ba ta san ba duk inda yan bindiga suka shiga gari suwa suke kashewa a barwa duk inda aka ci alamun tashin me kiyama kisa yawa maza su kaɗan mata su yawa duk wannan abin alamun kiyama ne an gani wayat ba'ur rajul hamsuna ra'a za ga mutum ɗaya mata hamsin ne suke rayuwa ƙarƙashin shi ba lalle ya zama mijinsu ba da uwar shi da kanwanta da yanta da ƴaƴansu da kaza gaba ɗayansu shine cinsu shansu suturansu lafiyansu da kuce komi mata hamsin mutum ɗaya kun gano wannan da ke ku kiyama ta gargado unzur ila alfitnat alazima almurhima mala ce kalli wannan irin muguwar fitina mai rudarwa hazihi yar yar yar faul ilm wannan fitina na ɗauke ilimi a cikinta yanzu waɗanda aka kashe a maiduguri da yobe da adamawa malaman da aka kashe allah ya yawa da su ko kun san malaman da aka kashe a kano ba jafar ba ne kawai eh wallahi al'adun ba jafar ba ne kaɗai jafar ne dai shahararri ya sa kawai sauran an kakkashe su ma ba ma a sani an kashe wasu a bauchi wasu a gombe wasu a taraba wallahi an kakkashe da yawa wasu a kaduna an kashe walla mutane ba su sani shi sa yanzu in malamin ku bai da lafiya ya je asibiti ko Allah ku tsaya a kan shi in ba ka ba shi ma nan hanya ne na me na kashe malamai ana za kawai sai a ɗan mai wata allura kuwa ba shi wasu ƙwayoyi su sha shi kenan kawai sai zuciyar ta tsaya ko kuma dama ba bincike muke yi ba nan da nan kawai sai a ɗauki mutu a ji a ƙuga shi a rami sun kashe shi kun gano wannan wajibi ne sai mun san wannan inna allaha la yaqbidu al-ilma yantazi'uhu intizam min sudurir rijal Allah madaukin sarki bai dauke ilimi cancak daga cikin zukatan mazaje walakin yaqbidu al-ulama sai dai yana dauke ran malamai ne mun gano wannan dake ku malai ce walamma dafanu hammad ibn salama yayin da aka binne hammad salama bayan da ya rasu qala ubaidillah ibn abi aisha sai ubaidillah dan abi aisha ce laqada da fannal yawma ilman kathira yace hakika yau mun binne ilimi mai yawa wa kam akhadhat al-ard min al-ulum yace kai kasa ta dade tana kwasan ilimi yanzu sanda muka binne albani mun binne me ilimi mai yawa sanda muka binne jafar mun binne ilimi mai yawa kun gano wannan nake ku ilimi ne zankama Allah ya tara a wajen mu da kan muka je muka binne abinmu da kanmu malawa bakar gumi su dan bodiyo manzan Allah da kanshi malaman da suka wuce ba za a ƙara maimaita kamar su ba fa su muhammad nasiruddin albani su dimba su usaimin gasna manyan malamai irin wannan malaman Allah sai mun zo gobe tukuna ma za ku ji wani abin da zai daga maku hankali wanda yana ga cin alamun tashin alkiyama za ku ci sai daga maku hankali Allah ya tsare mana imanin mu anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum